والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم وارضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارضي الله تعالى عن قلوب بن مكتوم وحاتم بن محمد شيخنا أحمد بن محمد السجاني وارضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله ورضي الله تعالى عنهم ورضي قائد الله شيخ إبراهيم السد يا أئمة الشيء اجري لنا جهد المهدري والسعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لا لديت أسألك اللطفة فيما جرى في المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا أدلى وما بكم من نعمة فمن الله karatun da za mu shiga zama na hamsin da tara shi ne za mu yi magana akan shin dole ne sai an riƙe shehi dole ne sai an riƙe shehi ko ba dole ba ne ma'anan sufaye wanda suke magana akan cewa man laisa lahu shehun fa shaytanu shehahu wanda ba shi da shehi to shaytan ne zai dinga mara jagora ya tura shi gurin da ya ga dama saboda hawa mutba'an saboda son zuciya ahbalu shaytan wannan karatu yana da kyau mutane su fahimci abun daga nan ne za ka gane ɗaukan abu don ka fahimci abu kawai ka riƙe haka ba ka ba ka koya ba to tashin hankali don shi ne ke murɗa mutane suke komawa cikin gidadanci amma suna ganin sun san darajar annabi wanda ya karatu a waje da wanda ya karatu talqini da bambanci wanda ya karatu da talqini shine ake ganin ya san abin da yake don ya san darajar wa'inda suka nuna masa amma wanda yake ganin bayi da malami ya yi karatunsa kansa tsaye iya fahimtarsa kawai ya tsaya to ai an girmi fahimtar tasa malamai kuma sun ɗauko asalin abubuwa yadda suka zo suka aje shiga da yake shi yasa ake gane mutum bayi da malami idan mutum ya karatu kamar misali yawancin karatun da ake yi masu yawancin yawancin wahabiyawa karatun da suke yakan da jawahir mani ai kaga karatu ne na rashin malami karatu ne na fahimtar su fahimtar su kawai suke to yayi daidai da ma da wanda yayi karatun a gaban malamai ba daidai bane saboda kullum suna juye abu ne a fahimtansu sai su gan shi shi ne a matsayin shi ne karatun. Allah ke wannan damuwa ne a cikin addini in aka shigar balle lokaci ya zama lokacin midiya kowa zai yi abin da zai iya ya fada ya warware ya fada ya warware ya fada ya warware in ma mai tsoron Allah ne in ba shi da tsoron Allah in ya faɗa kawai zai ji ya shiru ba zai iya warwarewan ba sai tafi kawai akan yadda ya gane kenan yana ganin ya gane kuma ko istighfari ba zai yi ba saboda yana ganin shedan ya zamo masa jagora Allah ya yi الفصل الثاني عشر في إعلانهم أنه يجب على كل عاقل wajibi ne akan duk mai hankali yuridu takhlis nafsahu min ar-raza'il an-nafsaniyya wanda zai fitar da kansa in dai mutum yana son ya fitar da kansa daga raza'il nafsu wato son zuciya na nafsu wa ma bari'u nafsi inna an-nafsa la'amarata bis-su'i wa shaytaniyya al-murdiyya da ga shaydan jefafe shi kuma lamarin shaidan yadda yake da habala irin tashi ajalan au ajalan duniya da lahira in yana neman ya fita to da labudda labudda in dai yana neman ya fita daga cikin nafsu da shedan labudda ya nemi ya nemi shehi murshidun shehi ma mai shiryarwa mutabaharan fil ulumi masani cikin ilimi arifan bil uyubi ya san aibojin mutane wal ilal ya san kuma illolin mutane nasihan kaga kamilu irfanin imamin salihan eh nasihan ya zamo addinu annasihatu fa yalqa ilayhi alqiyada sai tura masa sai bashi kansa ya ja shi zuwa ga Allah saboda an riga shi an san gogormaya kaman yanzu ne uba da ɗa uba da ɗa ai ko ka fi ubanka ilimi to ubanka kuma ya san abin da baka sani ba ya san abin da baka sani ba don ka fi shi ilimi shi kuma akwai matakin da yake ya girme ka domin ya ga abin reality kai kuma baka gan shi ba theory ka yi to ba ya yiwa saboda haka ko da ka fi babanka ilimi amma dai baka girme shi ba saboda haka abin da ya sani a duniya ya sha bamban da abin da ka sani eh ya sha bamban to in kana son ka zamo ka samu cikakken albarka ka bashi martabansa saboda ya gaya maka irin abin da ya gani ya sanar da kai irin abin da ya gani sai ka fita daga cikin razailu sai ka fita daga cikin annafsu da shaidanu Allah ya kiyaye mu waita bi amrahu kabi kuma abinda aka umarce ka shi kuma ittibai al'amr in dai zaka bi al'amarin da ubangiji ya in ka bi abubuwan da Allah ya umarce ka kaga ka koma da lamarin ka zuwa ga Allah ne watbi sabila man anaba ilayya watbi sabila man anaba ilayhi suma unabbiukum bima kuntum ta'maluna kaga ina ba komawa mutum zuwa ga Allah to an kaga mutum ya ji Allah to ka koma wajen sa wala khalifu fi shay'in kar ya saba masa cikin duk abubuwan da aka yi kar ya saba masa karkata kaifa kaza kana nuna masa wayewa faqulu sai malami yace wa billahi ta'ala tawfiq game da katar ya tabbata ga Allah wa wal hadi Allah shine mai shirirwa bi mani ila sawai dariki da bayyansa zuwa ga hanya mafi dacewa ilam ka sani ya kai dan wana anna shaykhana shaykh Ahmad Tijani kana radiyallahu ta'ala anhu wardahu ana bi Allah ya dade shi da mu da su da shi baki daya sila an tambaye shehu tijani hal talabu shehu fardun ala kulli fardin fardin shin an tambaye shehu tijani shin ka nemi shehi farilla ne neman shehi kowane mutum daya sai ya zamo yana da shehi kowane mutum daya sai ya zamo yana da shehi farilla ne yin haka au ala babin duna babin ko kuma farillan farilla ne amma akan wasu banda wasu wa masabab bil kulli to in farilla ne akan kowa in kuma ba farilla ne akan kowa sai yayi shehi ba farilla ne akan wasu banda wasu to me dalili an tambaye Shehu Tijjani haka. Amsan da Shehu Tijjani ya bayar, ka lura, ka gane yadda abin yake, saboda ka karɓan ɗariƙan Tijjaniya ko ƙadiriya ko ɗakshibandiya ba farilla ba ne. Ba farilla ba ne, duk ɗariƙun nan da kake shi ziyadatu ne, ziyada ne na neman yardan Allah da son annabi. babu wani ɗan ɗariƙa ba ƙadiri ko ba ba ne ko naqshbandi ko halluci ka ji shi bai so annabi Muhammadu ya yi zurfi a cikin son annabi ba yana da wahala yana da wahala ka ji ya kauce ga barin an ana ganin martaba annabi bai kai ba a babu wannan babu wannan saboda san da san da ya samu so na gado to an ƙara masa saboda yawan aikin da aka ƙara masa sai zamo ya ƙara san annabi Muhammadu ne wanda yawanci in aka auna ka duba kaga yawanci zaka duba wahabiyawa kaf gabaki daya da wuya kaga sun yi littafi don yabon annabi eh kaf dinsu da wuya kaga sun yi littafi don yaban manzan Allah. Sherin manzala su ba haka Allah ya sa musu aikinsu ba. To, amma duk sufayen duniya za ka ji sai sun tafi akan manzala, suna maganganu akan manzala, suna maganganu akan manzala, sosai sosai su fada saboda wannan maganganun tallan annabi ne ai dan a gane shi. wannan maganganun tallan annabi ne dan a gane shi to wannan abun abin da ake yi akan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk sufayen duniya yamiluna ila ru'ita fadli rasulullahi wa wal ganaimu fihi eh al ganaimu fihi akwai ganima cikin son annabi Muhammadu abin da shewa ya ce fai jabu sai amsa inna talabu shehu fi shari'i neman shehu cikin shari'a laisa bi wajibin ba wajibi ba ne wujubar shari'i irin wajibi na shari'a a ba dole ba ne ka nemi shehi ba dole ba ne ba dole ba ne ka nemi shehi amma yadda gizon ke saƙa zai nuna maka kuma dole ne ya lazamu ɗalabuhu sawab wanda nemansa ana samun lada da yin haka ba dole ba ne wa man adima ɗalabu iqabun in ka in baka neme in baka neme shi ba ayi maka iqabi laysa fi shar'i shay'un min hadha babu wani abu a cikin shari'a na musulunci wanda wannan shine manufa amma abinda ka ji amsan da na bayar to karkace to ai magana ta kare a saurara akwai abu a baya saboda abin da yake baya walakinahu sai da lamarin wajibun wajibi ne kuma an ɗariƙin nazari ta ɓangaren kallo saboda ba wani mutumin da ya kubuta gabarin ayi nazaru shine tsuguninka fi misli zam'an kaman mai jin kishin ruwa idza tajja ila al-ma'i idan ya buƙatu in ya buƙaci ruwan shan ruwa farilla ne ba farilla bane cin abinci farilla ne ba farilla bane manduli ne in ka ci ka samu lada in baka ci ba baka da zunubi wannan duk duniya malamai sun san haka amma wanda bai sani ba ya sani farko zai ce maka ai ai in bai sha ruwa ba zai mutu in bai sha ruwa ba in bai ci abinci ba rashin lafiya wannan wani abu ne shi ma babin sa daban ne yake tafiya haka ne wa illan ya dalibuhu amma in baka nemi ruwan ba halaka zaka halaka fadalabuhu alayhi lazimun min dariqin nazari kaga a cikin shari'a shi da sha ba komai bane ba farilla bane ba ba ba wajibi bane ba farilla bane ba wajibi bane amma rashinsa za ka iya halaka to a kenan nemansa shine neman ɗariƙa yadda za ka nemi ishin mai jin ishin ruwa ya sha ruwa ya nemi ruwan ya sha to haka mutumin da yake jin yunwa ya nema ya ci duk wannan ba wajibi ba ne an sauka daga wajibci amma neman ka ka ci ko ka sha kai ka san dole baka isa ka fita daga barin ci ko sha ba amma kuma ba farilla ba ne shi ne nazari kenan ciguninka sai ka sha wahala kake ganewa to abubuwan da yake harɗe yan izala kenan in ya harɗe su sai suka ɗauki wancan sai su majin ɗinsa da wannan sai su tura sai su saka ma duniya akan cewa in mutum kaza ne kawai ya bar kaza to ba haka abubuwan suke ba a ilmance kuma ko a hokance ka san haka ne Allah ya kiyaye وطريق النظر في هذا حنية النظر في هذا ما قدمناه من كون الناس shine abin da kuka gabatar min kaunin nasi kasancewar mutane huliqu lil ibadati llahi an halicce su ne dan dan ibadan Allah saboda haka haka aka halicci mutane dan ibadan Allah to amma kuma ai kaga sai da ci da sha amma abinda aka yi an yi su ne dan halittan kenan wata waje ila hadartul ilahiyya sai aka wajahantar da su zuwa ga hadaran ubangiji hadaran bil iradi an kulli ma siwaha kuma su kauce wa duk wani abin da ba Allah ba su kauce وإذا علم المريد ما في نفسه idan muridi ya gane wannan nauyi guda biyu suna kansa in ya gane min tasabbudi wa tasji'i an nuhudi lil hadarati ka san akwai abin da zai jinkirtar da kai ya hana ka zuwa hadaran ubangiji ma'ana in baka yi in baka ci ba ba za ka yi yin aiki ba in baka da lafiya in ka kasa sha baka sha ruwa ba ba za ka yi shiga wannan hadaran ba to me ya kamata a yi kaga sai wani hadisi ya zo ya hada ma aikin sai ce iza hadara al-asha'u wa hadara al-isha'u fabda bil asha'i qabla al-isha kaga an yi an jona ma karatun kenan ga abinci ga sallar isha kuma kana jin yunwa to dauki abincin tukuna ka fara ci ba za ka ce mana abincin ya zamo wajibi a shari'a ba amma wajibi ne a bangaren nazaru saboda in baka ci ba ba za ka iya tsayawa ka yi ibadan ba kenan wani abu ne ya karfafa tunda kuma sai an neme shi to ya zama wajibi amma wujubun nazari ba wujubu shar'i ba wannan shine ake hada kowane irin ilimi na duniya Allah ka taimake mu idan muridi ya nemi sanin kansa ya san haka tawfiyatul huquqi wal adabi wannan cika haƙi ne wannan ladabi ne kaga in aka hada ladabi da haƙi shikenan sai abu ya zauna daya a cika ladabi a cika haƙi kaga kana koshe sai kai sallah da kyau kishin ruwa da yake sumar da mutum sai ya dawo da mutum ka sha ruwa sai kuma ka bi Allah to wannan shi ake nufi shi ake nufi kaga amma ai an yi mutum ne dan ibada kawai ba dan shi ba amma sai aka jona maka akwai ci a ciki to Allah ka taimake mu Allah ya fahimtar da mu albarkan sai na wa maulana rasulullahi walima mutum ya sani Allah malja'a min Allah ba makoma daga wajen Allah wala manja ba matsirata in kama ma'a nafsi in dai mutum ya tsaya a kansa muttaba'an hawaha ya bi son zuciyarsa muwaridan anillahi ya kowa da kai gabarin gabarin Allah bainahu da wannan bihazan nazaru da wannan kallon yajibu alaihi talabu shay'il kamil to anan ne wajibi ne shehi wajibi ne ka nemi shehin da zai sadaka da Allah wajibi ne ka nemi shehin da zai sada ka da Allah. Wa haza wannan wujubun nazari ake ce mara, wajibi ne na sai an ji jiki. Amarar da wabayi al'amari ne wanda yake aje ɗabi'i kuma ɗabi'a wanda kowane da zamansa. Laisa min nususi shar'i, amma ba a cikin nassin shari'a na a ce maka dole sai ka nemi shehi ba a ba dole ba ne wani bangaren kuma shehi ya amsa shin idan mutum dole ne sai mutum ya nemi shehi sai aka amsa masa da harshen dariƙa ba dole ba ne mutum sai ya nemi shi in ya san zai iya warware kaidin shaidan. Eh, kaga za ka iya warware kaidin shaidan? In za ka warware to ya riga nuna maka hanya kenan. In kuma ba za ka warware ba, to kana neman ilimin abin kenan, to dole kana shi kana da shiri. Allah ce mai ce. Izu laifin nususi shari'i babu a cikin nasi na shari'a illa wujudu tawfiqil qiyami sai dai wajibi na cika tsayuwa ji hukukin Allah ta'ala kaga haƙin Allah zahiran aw badinin ko zahiri ko badini ala kulli fardan fardan akan kowane ɗaiɗaya ko min jami'il ibadi daga cikin dukkan bayi eh abin da yake haƙƙin Allah kai kawai an ce kai kaga shine shari'a ke bayarwa wala uzran li ahadin bab kuma uzuri ga daya kaga uzurin kuwa ba za ka ce saboda yunwa bane baka baka yi ba kenan in kana son kai ka bada haƙƙin sai ka ci ko tunda manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ana cin abinci ne dan a toshe tsatso dan mutum ya samu ƙarfin yadda zai yi bautawa Allah to kaga ai an nuna maka akwai ɗabi'a haƙƙin da aka baka na aiki wanda za ka yi haka wala uzuran babu wani uzuri lahu ga mutum fi galabatul hawa alayhi yace ai son zuciya ne ya dauke shi babu wa ajazu a ce Allah ya ce kai sallah ka ce kana jin yunwa ne ba ka da ujirin Allah akan haka saboda ka'idan Allah kenan yawa an muqawamati nafsi aka ban ban tsaya da kaina ba a tunda ban iya ci ba ba zan iya sallah ba ba haka bane eh ba haka bane shi yasa sallah ba ta fita akan mutum sai in bai da hankali kaga ya ya rasar da kansa ko ya suma ko yana ya rasar da kansa ne saboda su yunwan ba ta isa ta hana shi sallah ba ka'idan tunda Allah ya ce yayi to yayi kawai shine zaman lafiya abin da ake nema kenan a wannan kaga al-huququ wal adabu to adabun shine riba da wancan Allah ya kiyaye Allah ya fahimta da mu dole dole a dinga samun damuwa in ba a warware ilimai ba in ba fitar da abu yadda yake ba falaita fi shari'i babu a cikin shari'a illa wujubu zalika sai dai wajibcin tsayuwa da haƙƙin Allah wa tarimu tarku a haramta maka barin sali wujubil iqabi alayhi saboda wajibcin in baka yi ba za a yi maka uquba fa hadha wannan ma kana shekhi abinda shehin yake da shi kenan eh zarafin da aka ba wa shehin kenan kai ka ka zamo ka san wannan ta bangaren nazari in ka san in ka san ka ka hada wa'innan ulumu to kana da fat ko baka nema ba a neme ka ko baka nema kai almajirai ba to almajiran sa neme ka suka fara sanin kansu kaga an ajiye ka kenan a babi na Allah kana mai kofa ne na Allah to shehu tijani kofa ne na Allah mu a wajen mu wanda zai kai mutum wajen manzon Allah wannan shine kuma iya gaskiyan abu amma ba ma bautawa shehu tijani ba ma bautawa shehu ibrahim ba ma yin komi shehu ibrahim almajirin shehu tijani shehu tijani almajiri ne na manzo Allah eh haka kaga in mun da dama da mu ce shehu tijani almajirin shehu ibrahim almajirin manzala ne shehu tijani almajirin manzala ne duk wanda suka tafi almajiran manzala ne amma muna taqaddumul abu alal banuna muna gabatar da gaba akan baya saboda haka sunnan Allah shiryar ai mun sani dukkanmu daga Allah muke mun sani amma mun san cewa kowa daga Allah ne amma ya daina ba wa mahaifinsa daraja to wayanda su suke bukata kaga duk wanda suke kwasan mutane su ce za su kai su wajen Allah an cire annabi komi ka nemi komi a wajen Allah an cire annabi to ƙarya ne wannan ya nuna ba su san me ake nufi da adabu ba ba su san ne ake nufi da adabu ba ka ce ka tsallake ubanka wanda duk inda ka kai duk bala'inka an ɗaure ka a jikin babanka ko da ka ci ne kuwa an ɗaure ka a jikin mahaifinka in ka ɗauke shi bai kai ba mutum banza ne kaza kaza ka faɗi komin musuluncinka ba ya daba saboda ka duk wanda ya ce maka ba wani abu sai dai wajen Allah kawai ah ba haka abin yake ba akwai muratul adadi akwai na na hakika na ta hakiki kaman wannan jakin da yake cewa baronsa da taimakon Allah baronsa taimakon manzo Allah ba wai tauhidi ne misali irin wannan ai yanda ya kada mutane ya kai su wa kuntum ala shafa hufratin minan nari haka ubangiji ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an qazakum minha kuna tozon wuta ne da ku fada sai na tseratar da ku duk wanda ka san dan aljanna ne annabi ne ya shiga da shi aljanna Allah ne ya shiga da kai aljanna amma aikin waye aka ba ma aikin annabi Muhammad to idan mutum ya ce baya ne wani abu na annabi Muhammad wannan shine sanin Allah to ai bai san Allah ba akwai wanda ya taba shiga gida ba kofa to annabi Muhammad shine kofan Allah annai Muhammad shine kofan Allah kuma ya aka yi annai Muhammad ya zama kofan Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatin hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kana lakum fi rasulillahi manzo Allah shine kofan Allah kana lakum fi rasulillahi uswatan kuna da koyi ne duk wani abin da za ka koya in baka shigo ta kofan annabi Muhammadu ba Allah bai karba yace liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ga mutumin da to a cire annabi a rufe kofan ta ina za shiga to irin wannan to kaga shi yana da'awan ilimi ne da sanin Allah amma kuma bai san Allah ba saboda ya rusa tauhidin da sunan tauhidi to haka duk wanda suka bi shi sun rusa addinin da sunan tauhidi domin annai Muhammadu shine dinin duk wanda bai zo ta wajen shi ba zai kai ba Allah ke Allah ke Allah ke wala shay'un yajibu talabuhu ba wani shaidi ya wajaba neme shi illa shehu ta'alimi sai dai shehun ilimi na shari'a shi ake nufi da shehu ta'alimi allazi ya'lamu kayfiyat al-umur shar'iyya wanda ya san kayfiya na ilimin shari'a allati yatlabu fiha min al-'abdi wanda ake neman mutum ya aikata min al-'abdi amran wa nahayan a ce kayi a ce ka bari wa fi'lan wa tarkan da kayi ka bari shi ma fa hada shehu to wannan shehin yajibu talabu dole ka neme shi dole ka neme shi ala kulli jahilin ga dukkan wanda yake jahili amma kaga ai ala kulli jahilin yace ala kulli alimin kaga alimu ashi ya san ciwon kansa jahilu kuwa matakin da ya kamata ya fara sani kenan saboda dan ai Allah yana da ikon yayi ka lokaci daya amma sai aka kakkasa ka daga mani ka zo ka zamo gudan jini ka zamo gudan tsoka kaga Allah yana da ikon yayi ka lokaci daya amma sai karkasa ka eh dabakan an dabakin eh akai ka dabakan dabakan haka akai dan adam saboda haka ilimin sama dabakan an dabakan ne la yasau ahadun tarku ba wanda yayi sai bashi wama wara zalika abin da ke bayan wannan mina shuyukhi daga shehunai la yalzamu talabuhu ba dole bane sai ka neme shi min dariqi shar'i a hanyar shari'a ba dole bane amma wannan malami dole ne to na farko tukuna malamin da ya zamo dole ma a neme shi ba a neman sa Allah ke yi. Lakin yajibu talabu amma in malami ne ya waje ba a neme shi min ɗarikin nazari ta hanyar nazaru bi manzilatil maridi kamar marar lafiya allazi abadatu lilatu wanda illa ta wahalar da shi wa kake nema doctor malami kake nema na shari'a ba malamin shari'a kake nema ba a lokacin abin da kake nema malamin wanda zai baka maganin da zaka warke daga illanka wa jaza an dawai min kulli wajhi kuma mutumin da ya wahaltu ko ta kowane hanya ya rasa ya zai ya samu waraka wani adama siha ya rasa lafiya fi haƙi cikin hancinsa fana ƙulu sai mu ce in sha albaƙa ala hazal mar in ka so ka yi haƙuri ka zauna akan wannan rashin lafiya sai ka zauna ba shi ka nemi magani ba tunda wannan malami ne na nazari ba malami bane na shari'a a wannan nazari ne yawa wa inna labal huruji la kamal siha amma in ya neme ya fita ya zamo lafiyayye kunna lahu sai mu ce masa yajibu alayka talabu tajibul mahiri ya kamata ka nemi malami kwararre doctor kwararre wanda zai solving in problem ɗinka ya fitar da kai daga rashin lafiya a yi maka tiyata ne ko kuma a baka ƙwayoyi wannan ka yarda da wannan wannan bai daga cikin neman ilimi ba neman shehi na talimi ba ne a neman shehi ne irin su shehu tijjani allazi lahu ma'rifatun bil ilmi aw bil illati wannan suke da sani na illa wa aslaha da asalinta wa bil dawa'il muzil laha yana da maganin da in ka sha za ka ware kaman ƙarya giba annanimanci zina kaza kaza duk ana tiyata a cire wa mutum zina ana tiyata a cire wa mutum ƙarya ana tiyata a cire wa mutum hasada ana tiyata to amma malaman wa'innan bangaren sun san abin da su hada karshe kabar abu to wannan shi ake kira malaman sufanci dole ka kana da bukata da su tunda ba wanda yake shi lafiyayye ne a rayuwarsa gaba kida illa nubuwata ka sashi ya baka kwayoyi ya baka shine aura dai da zaka yi wa kaifa tanawuli ya fada maka kai na tsarikan tijaniya kai lazimin safi kai lazimin lasar ka kar wani lokaci ko ka dauki bayan sallah so ko bayan lasar ko bayan magariba wa shay'in na zulja sannan ka dinga karanta alqur'ani duk wannan ana yi ne dan a cire maka wadansu razai da hawa na shekaliya wanne ne a ciki wanda yake haramun ne wanne ne a ciki wanda yake haramun ne in banda yan karatun buga-buga Allah ke yi wa waqatan wahalan a fada maka lokaci da hali wassalam ayya wannan zamu tsaya saboda wannan shi zai baka mawazin wanda za ka amfana da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah musalla ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima gulika wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadari jidar al-haq. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم وأي باين أنت شلاجي ما والله إنه